نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب كيفية وضع اليدين في التشهدين وهو كذلك babin da ya zo na in an zauna tahiya ina ake ɗora hannaye guda biyu wab'il yadayn fi at-tashahhudayn ko قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة منذ الله يكسر إن يزونا أتكين صلى وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها sai dora hannunsa mai albarka akan gwiwarsa gwiwoyinsa guda biyu masu albarka wannan hannu akan gwiwarsa wancan hannu akan gwiwarsa warafa usbi'ahu allati talil ibhama sai ya daura yar yar nuni kenan ko yasar da ake manuniya ko al-yumna yad'u biha yana yana addu'a da ita yasar wannan yasar wa yadahu wa yadahu al-yusra ala rukbatihi basitaha alayhi hannun ɓaryar hagu kuma na kan gwiwarsa ya shimfida hannun a kai yadda kowa ke zama yin suke zai tafiya kenan ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا عبد, عبد بن حميد قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد manzo Allah ya kasance in ya zauna a cikin tahiyya wa za'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya dauki hannunsa ta bariyar hagu ya dora kan gwiwarsa mai albarka ta hagu bariyar hagu wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna hannun dama kuma a dora kan gwiwar dama wa akada salasatan wa khamsina yayi kulli da ake cewa salasatan wa khamsina wa ashara bis sababa ya nuni da babban yasa sabbaha kenan ko to wa aqada salasatan wa khamsina wannan mas'alar tana da yar matsala da jimawa na tamaitan Sheikh Ahmad Al-Ansari yace ka duba cin su Shaukani su Sanani su ne suke Yamana su suka san Larabci in ka karanta Sanani ko Subul Salam ko Nailul Nailul Autar zaka ga ya ake cewa salasatan wa khamsina yaya mana kulli hamsin da uku to yaya kulli hamsin da uku yake kuma an ce guda biyun yake kullawa sannan ya haka to ina za a samu hamsin da uku haka wannan biyu ne wannan shine kulli hamsin wannan da biyu to wannan kuma yana zaman kansu to ya za hamsin da uku sai suka ce wata hanya ce to za mu karanta shi ku gani sai ce wa aqada salasatan wa khamsina ayyadhu ibhama بجنب المصبحة الإبهام بجنب المصبحة هكذا فيكون الخنصري والبنصري والوسطى وهي ممتدة أي wannan kenan haka haka mafi yawanci haka ake yi guda biyu na arke su wannan an abin nan wannan yana nuni وهي ممتدة الرقم الحسابي المعروف بثلاثة ويكون الإبهام مع السبابة خلفه يشبه رقم الخمسة haka yasa ce wata hanya ce ka'ida ce da suke bi su suka san salasatan wa hamsina to in ka karanta hadisan duka duk hadisan suka zo sai ayi haka a yi haka ko a yi haka a yi haka a hada duka baki dai ukun nan da babban yasa a haɗe su sa'an na nuna wannan an fahimta ko a yi haka wannan a hada shi da wannan babban yasa a hada ta da manuniya wannan guda uku an rike su ya ce haka hanyar kana so karanta subul salam ko nailul autar za ka ji yadda suka faɗa suka fassara wannan matsala ce kowa ya sha ya yi abin nan ya kai shekara hamsin tun da yadda muka tambaye tambayi shekha madal ansari da wannan matsalar ta zo da ya za a fahimci salasatan wa hamsina kuma duk abin da aka sani shari'a ce isnatai ne haka ba biyu kenan ba ga biyar ba shi kenan ba sa'annan wannan manuniya shi zama menene hamsin da nawa kenan da biyu to amma shi ce da uku ya ce ka'idar su ce suke yi wannan ya zama hamsin da uku shi ne malam ya kokari a abin nan dinsa هذا حديث صحيح قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن أبي ابن عبد الرحمن المعاوي أنه قال يتي رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحصى في الصلاة yace Abdullahi dan Umar ya ganna wasa da sukuwa a cikin sallah falamman sarafa nahani da idan da sallah sai hana ni wa qala sai ce isna kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kai yanda manzon Allah ke yi qultu sai nace wa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u yaya manzon Allah ya kasance yana yi kala kana idza jalasa fi salati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna in ya zauna sallah sai ya dora hannunsa mai albarka da dama a kan kafar hagu a kafar dama wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara wa ashara bi sababa yace to a wannan yace wa qabada asabi'ahu kullaha yayi kenan ya kama su duka kenan sai su guda daya wa ashara bi ismihi allati tali al-ibham ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى سألنا يدوكي تافنسا كما نهبو يحورا كان كفسا داو كان ويوسا نهبو جين ويهبو كان هذا حديث صحيح أكان حكا وأن الدكا ما سأكي شيء سورا منوني أي معنى مصباح أكي كيفية حنيو يد أكي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى عن مالك وعن عبد الله بن الزبير قال يتي أنكرون عبد الله بن الزبير الله كان مسعدنا يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو منذ الله كسجي إن يزونا ينا الدعاء ما نتياك نعم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى sai ɗora hannunsa mai albarka na dama a kan kafarsa cinyarsa mai albarka a ta dama wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra hannunsa kuma mai albarka na hagu akan cinyarsa mai albarka ta hagu wa asha anan kaga yace kan cinyarsa ko wani wuri ko sai ce kan mai guyuwarsa wa ashara bi usbihi as-sabbaba ووضع إبهامه على أصبه الوسطى سينوني دا الصباها والنهر sa'an nan sai hada waɗannan guda biyu wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu mana ya shigar da ayyabin hannun gwiwarsa a cikin tafin hannunsa in kai haka ka ɗora a kan gwiwar mana kamar ka shigar da gwiwar cikin hannunka ke hultu mana ya ce al'ikhtiyaru inda ba'adi a halin ilmi abinda waɗansu malamai suka gaya abinda suka fi zaɓe shi ne kabdu a sabi'i yadda hilyum na illa sababa fitta shakul ya riki ya sun duka saura guda ɗaya manuniya kenan sabbaha kenan ko akan haka duk za a rike su ne shi saura ɗaya fitta shakul wa ƙala ƙaumun wayansu malamai suka ce ya kubidul khinsara wal binsara sai ya kama waɗannan guda biyu wa yi halliku bainal ibhami wal usta ya yi haka ya ɗora babban yatsa da ta tsakiya an ɗaure an kama waɗannan guda biyu sa'annan wannan ayi halaka da su to sai tsaro wannan shine ɗan nuni ke ɗan nuniya bi ru'usul anamili da kan yasu waƙila wa'yansu malamai kuma suka ce me ya za'u ummulatal wusta bayan aqdayil ibham sai aji ummulatal wusta bayan aqdayil ibham kenan ko ina alwusta wannan wanne ne umula wannan gefe na farko bayan aqdayil ibham tsakanin kullin ibham wa qadru ya an wa'il ibn hujrin في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقبض الثنتين وحلق حلقة يقام قدابي كما يتنجد واختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم الإشارة بمصبحته اليمنى وأن تمن يما لما يصحبي التابعين سكتشي نوني دا قياسا إرمنوني يعني inda kalimatin tahlil inda yake yana nuni da shi inda yake ashhadu an la ilaha illallah wa yushiru inda qawlihi ashhadu an la ilaha illallah shi ka shi ka kana yi kana yi da kace illallah shi ka nuna sama ka nuna kada وروي عن عبد الله بن عمر انه وضع يده على فخذه عن رويت عبد الله بن عمر يا اجي يا دور هنوس اكن cinyarsa وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة وأن ياسا كما كيبين وتكيبين الإبهام شيء ينا يفسكنت على القبلة ده كده وأن ياسا ورمى ببصره إليها سأن ينا كلا وأن وجه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع yace haka daga manzon Allah yana ma'ana an rawaito daga manzon Allah kala kala kenan duk wanda kai sallah ta yi وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة وإن سمع لمن العراق باسا غني أينوني والله قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم ابن الحسن المسيسي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يتي كان منظور الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها وينونا ويكي بايا بايا بايا بايا موسى بايا حركاتها wasu kuma su ce yuharrikuha wa yad'u biha mana kowa wanda ya gani shi yake fada قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار اخبرني عامر عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يتي يا جماعه الله ينا الدعاء هكذا ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ta dama ya dora akan kafarsa cinyarsa ta hagu wani lokaci a ce kan cinyarsa ta hagu wani lokaci a ce kan gwiwarsa duk wanda kai sallah ta yi qala wa akhbarana amru ibn abd al-aziz qala akhbarana al-qasim ibn ja'far qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا يجاوز بص لا يجاوز بصره إشارته ينا كد النون إذا سنا كان يافا وحديث حجاج أتم يجي حديث حجاج شيفتك وروي عن ابي هريره ان رجلا كان يدعو باصبعيه yace an rawaito daga Abu Huraira wani ya kasance yana addu'a da yatsunsa guda biyu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid ahid sai da tsaya sai da tsaya to an gani yadda ake yaji hannu kan mun za a yi tahiyya ko sallallahu alaihi wasallam babu qira'ati tashahhudi babin da yazo na yaya ake tahiyya an fahimta yaya ake tahiyya duk wayannan da ake fada musu fa a dora kaza ana larabawa ne manyan larabawa kowanne in zai maka larabci ba amma dole sai an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda kwakwalwarsa da iliminsa da larabcinsa da iyawarsa ya isa ya kirkiro da kanshi an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرابري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شفيق شقيق عن عبد الله قال يتي كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم yace mun kasance in muka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka zauna za a yi tahiyya kulna assalamu ala Allah qabla ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila assalamu ala fulanin abinda suke faɗa ke assalamu ala Allah qabla ibadihi sallama ga zuwa ga Allah kafin bayinsa sallama ga jibrilu su yi ma jibrilu sallama su yi ma mika'ilu sallama sa'annan su yi assalamu ala fulani wa fulani wa fulani falamman sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina bi wajhihi da aka yi da sallah sai manzo Allah ya juyo ya fuskance su da fuskarsa mai albarka fa qala sai ya ce inna allaha huwa salam tabbas Allah shine assalamu to sai yaya za a yi far musu da faɗa da mai sai ce fa'iza jalasa a hadukun fi salati in ɗayanku ya zauna a cikin sallah falli ya kul ya ce attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina fa innahu idza qala zalika yace in ka faɗi haka wa ala ibadillahi salihina asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ard duk wani bawa bawan Allah na gari sama ko kasa ya shiga cikin wannan addu'a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma yatahayyaru ba'du min al kalami ma sha'a sa'annan sai addu'a yadda yake so yanzu duk dabaran da suka yi assalamu alallahi assalamu ala jibrila wa mika suka zuka kama duk baki ɗaya ɗauke shi ka kawo tsarin da manzo Allah ya kawo wanne ne yafi balaga wanne ne yafi yafi daidai wanne ne wanne ne wanne ne wayanda suke larabar asali kenan kuma suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta atta zai zai zai fassara mana tahiyya ko attahiyatu lillahi attahiyatu to za a gaida kowa tahiyya ake fada me yasa Allah ya ce at-tahiyyatu ina ma'ana at-tahiyyatu jam'i ne ko mufradi jam'i ne to me yasa aka yi jam'i da za a gaida Allah ana gaida Allah ko ba gaida Allah ana gaida Allah ko ba gaida Allah gashi an ce at-tahiyyatu lillah ba haka bane ba sai malamai suka ce cikin mutane akwai waɗanda suke gaida shugabanni su da hannu ɗaya wayansu da hannu biyu wayansu sai sun yi ruku'i wayansu sai sun sujjada duk kala-kala na girmama shagabanni a kai ba mutane to sai shari'ar musulunci ta zo ta soke wannan duk baki daya to in kai tsaya me yi da hannu ɗaya kai kai da hannu biyu allahu akbar ka gaida wa kenan ka nuna ma duniya ta waye allahu akbar ina mana allahu akbar min kulli kabirin duk wani kabirin baya zama wa akbaru Allah shine akbaru daga nan ka fara yi ma duniya duk tawaye da duk shagabannin duniya ta ce musu Allah shine akbar an fahimta sa'an ka daga hannunka guda biyu kai karatu fatiha wane ne ya isa a gaishe shi har ai karatu fatiha kai rukudi kai tasbihi a ciki ka ɗago ka yi sujjada ka yi tasbih sai da kai duk waɗannan nau'o'i kala-kala na gaisuwa da kai sarka abin zai ka zauna ka ce attahiyyatu lillahi duk dangin gaisuwa da ake girmama duk ba wanda ya cancanta sai Allah shine mana attahiyyatu lillahi dama an san ma'anar ba gaisuwa ba kenan ina ma'anar gaisuwa a cikin ina ma'anar gaisuwa gaisuwa girmamawa eh a to girmamawa ne gaisuwa girmamawa ne amma kana a sai ai ƙarin bayani kana nuna irin girmamawa irin murnan da kake wanda kake gaisuwa don da an haɗu wani da an kama a girgiza a rungumi juna ba ka bane ba wani kuma sai ya amshi hannu salamu alaikum salamu alaikum ba haka bane ba ba kowa wani sai ga assalamu alaikum sai ya buga hannu a girgiza a rungumi juna to ka nuna yadda matsayin shi ke a wajen ka kenan yadda kake jin daɗin gaishe shi wani kuma salamu alaikum nisa wani ai musafaha kuma salamu alaikum kana tafiya kana son sauki ba haka bane ba duk mutane ɗaya ne a wajen ka lokacin da ke to kowa kana nuna yadda kake murna da shi lokacin da kuka hadu murna da shi lokacin da kuka hadu wani ma ka gan shi maimakon gaisuwa to ba shiga ciki ba zai shiga ciki ba tunda gau da kanka za ka yi kai tafiya na ƙarshe kenan ba gaisuwa kenan an fahimta zai malam zai zai fassara mana kalmomin gaisuwa din قال محمد البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش بهذا الإسناد وقال لا تقولوا السلام على الله كان كتير السلام على الله فإن الله هو السلام وقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو bayan ya gama tahiyya su duk abin da kake so ka roki Allah sai ka roki Allah bayan kai tahiyya kenan ko to a cikin sallah ko bayan sallah an baka izini in kai tahiyya ka gama ka roki Allah duk abin da kake so an fahimta bayan ka gama tahiyya kafin ka sallame za ka iya roƙon Allah duk abin da kake so don ka sallame fa eh za iya yi addu'a eh za iya yi za iya yi to yanzu an daina kun daina hadawa ne eh wani me wani a jam'i na me faliyata hanyar mutum ya zabi abin da yake so ya roƙi Allah wa isa ya hana bawan Allah ya roƙi Allah a cikin sallah ko bayan sallah fahimta ce fahimta ce ku in aka fahim matsalar da'awa fa don ka je kai karatu ka zo wallahi baya nuna cewa ka cancanci kai da'awa fa sai an koya maka eh sai an koya maka yadda ake tafiyar da al'amurra ma tukunna an fahimta in ba haka ba za ka je kana wahal da kanka ne abinda ba za ka iya rushewa ba ka ce kai sai ka rusa shi sai ka gama rayuwarka kakab ba abinda ka yi ga abinda za ka iya yi ka dauki wannan ka tafiyar da rayuwarka ba ka iya kai komai ba can da za ka iya yi kuma ka ba ka samu damar yi haka manzo Allah yake yi haka manzon Allah yake da'awa da wa'azi kada ka taba tsammanin cewa abinda kake fahimtar nan shine daidai shine daidai wajenka da malamanka da ka amince da su ba haka bane ba wani haka ne wani kuma fahimtar sannan da kake ganin kuskure ne shi ma yana ganin daidai ne saboda shi ma malamansa suka koya masa to sai a zo a tsaya ina kowa rubu ila Allah ya rasulihi ne malaman ka suka karantar da shi malaman sa suka karantar da shi kuma Allah cewa yayi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna duk abin da ya tashi aje a tambayi malamai malaman da ke kasan ku duk baki ɗaya ga abin da suka bada fatawa yaushe mutum karami ko mace ko za su san cewa wannan kaza ne wannan kaza ne abin da aka fada musu ba shi za su yi ba to sai sauran tsakanin ni da kai ko kai da shi ko wane ne da wane ne kai ka ce a'a shi ne daidai shi kuma ya ce a'a shi ne daidai yana ganin shi ne daidai kana ganin kai ne daidai mai zai raba ku a lokacin da aka je sulhul hudaybiya haza ma me bihi muhammadun rasulullah ba haka bane ba ta ce a da mun yadda kai manzo Allah ne shi za mu yi fada da kai da mun yadda kai manzo Allah ne domin kawo fada ai da ba za mu ja da kai ba yanzu su suka ce ba su yadda sai suka ce ba su yadda ba ai da mun yadda kai manzo Allah ne me zai kawo fada kuma ta zuka tsakanin mu a wajen su menene ba manzo Allah bane ba inda mafarin fadan kenan to wannan sai manzo Allah ce sayyidina Ali kaza yace a'a ba zai share ba sharewa da manzo Allah ya hana manzo Allah rasulullahi ne ya hada rasulullahi ne ya ce mu sayyidina aliyu satu samu mithlaha fataqbal da aka zo zamanin sayyidina aliyu rikici ya tashi ana ta yi aka zo za a yi sulhu hala ma salaha bi aliyu amirul mu'minin suka ce a in mun yadda kai amirul mu'minin ne zamu zamu yaki da kai ka ce aliyu ibn abi talib ba ka bane ba shi sayyidina aliyu ya ce me aliyu ibn abi talib sai aka yi me a sulhu to in ka ce za ka tsaya kan abin da kake wannan ce ya tsaya kan abin da yake yaushe za a fahimci juna ba ran da za a fahimci juna an fahimta ana fahimta yasa da'awa din da wa'azin wallahi sai ka koya sai an koya maka sai an karantar da kai kai tsaye ko sai an karantar da kai a fakaice kada ka taba tsammanin cewa abin da kake bin faɗin nan gaskiya ne shine daidai a wajen ba haka bane ba shi ma abin da yake kai din nan ko da wuta za ta kai daidai yake gani yana yi a wajen ba haka bane ba kuma ba zai taba yadda da kai ba saboda malaman ka suka karantar da kai shi ma malamansa suka karantar da shi kuma suna nan rigima ko to wa yake kawo rigima kai da ka je kai karatu ka dawo ka tarar da suna yin abu kafin ka je kai karatu haka je ka dawo kana Allah Allah ka dawo a cikin shekara ɗaya ka rusa abin shekara 50 60 ɗari in ma zai yi ka gwada ka gani in ma zai yi ka gwada ka gani ah in zai yi a gwada a gani ba haka bane ba to sa'an nan nasiha tsakani da Allah nasiha tsakani da Allah saboda karku sha wahala duk waɗanda suke abin da suke ne ban damu da su ba fa waɗanda kake tarbiyyantarwa su ne za ka faɗa musu ka ce wannan bid'a ne wannan bid'a ne wannan kuma wajibi ne ba shi ne zancen wata, wata maududi ya wuce ko a to shi ke nasiya da misali ko duk duniya su haɗu cewa maulidi bid'a ne in kai mai za ka samu ba laifi ba ba alhaki ba ba zunubi ba san manzan Allah kuma mai zai baka in ladan da ke cikin wannan bai wanke wancan ba wancan da ba zai kore wannan ba ba haka bane ba to me yasa kake so a yi aiki da wancan din a bar wannan haka yake ko sosai eh kuma Allah madaukakin sarki dama wannan aya na shafa da muku ya kusa shekara 40 na bike wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim Allah matka ya shirar da mutanen da zan musulmai ba sai fatar da su ba sai in sun san abin da suke yi din nan fata ne wai mai? eh ga yi mai? a maulidi fi muke magana ba mu ce hayaniya da hauka da harguwa ba ba ba muna magana dai kan hayaniya da harguwa da hauka da bori da menene ba a'a maulidin da ake yi shekaru 50-60 baya in wata ya zo ne ake yi eh ba haka bane ba a yi a tashi duk abin da aka rarrabo aka zo aka zuba duk wannan ba ta lokaci ne ne wannan da hauka da bori da shiririta da mene wai ba su ne maulid ma'ana kai kana tsammanin cewa a shaurara matsaloli ne masu wahala masu wahala waɗannan matsaloli mun an bincike su an tattauna su da kin lokacin ba haife ka ba Allah yanzu ka tambayi kanka don Allah daga zaran ka ce wannan abin bid'a ne ce zama bid'a wajen Allah daga zaran wannan abin bid'a ne kace a'a ba bid'a bane ce zama ba bid'a bane wajen Allah eh eh a'a to kai ke ba da ladan kaza ne da zarar na faɗa ɗin ce zama haka yake wajen Allah eh haka ne abin da ka faɗa ɗin nan faɗarka baya sa ya zamo haka wajen Allah abin da ka yaya ada eh eh eh Mi- ina mi- wani mizani wajenka wajen abokin jayayyan kafa matsalar da ake ta fama kenan ai a kada ka taba tsammanin cewa dan mutum ya yi abin laifi ko abin kafir akwai kafirci akwai aikin kafirci ba ka bane ba suna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwafin kama lahum zatu anwat wai me kenan to kama to sun da sai ce subhanallah laqad qultum مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى بيجي لقد كفرتم بفا to abin da suka faɗa kenan wannan menene kafirci ne da suka faɗa sai ce subhanallah laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li musa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzah bil qudzah har manzo Allah gama rai ba a taba ganin cewa an ce waɗannan mutanen an zo an sa sun tuba ba laqad qultum kun faɗa bai ce kun kafirce ba da kafircewa suka yi su sake yin kalma wannan lokaci saboda me ba abinda suke nufi ba ke ba wani ya kafirce daban da wani ya yi aikin kafirci ba kowa zai yi aikin kafirci a ce ba a zantar mishi da hukunci ya kafirce ba fa dole sai ana ɗaukar wa'annan ka'idojin ana tafiya in ba haka za a ringa yi ana karo ana fama a kasa gyara komai fa har lokaci ya kore ana fahimta? an fahimta? aya ce mai wahala wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum in Allah ya shirya da su sun shiga addinin musulunci ba za su yi abu a ce sun yi kafirci ba sai in sun san wannan kafirci ne in ba su san cewa wannan abin kafirci ba ne suka je su kafirce? je su kafirce? ba za su kafirce ba to hanyar da za ka nuna musu su fahimta shi ne ka ɗauko hanyar da ba za su fahimta ba ba ka ba ne ba hanyar da za ka faɗa musu su fahimta shi ne ka ɗauko hanyar da ba za ku su fahimta ba to shi yasa sai ku yi ta ɓata lokaci duk shekara ta kewayo kowa ya zama ɗan bori kowa ya zaro kaza kaza kaza to me amfanin da ke cikin wannan da Allah me amfanin da ke cikin wannan duk iya abin da zaka yi kace abin da ya bi da ne kuma kowa ya san duk wani abin da kaga an yi me yasa aka yi karka je ma san ba ba nace duk abin da kaga an yi duk abin da kaga ka'ida ce hijira duk abin da kaga mutum yayi soyayya ita ta sa shi yayi wannan abin son wannan abin shi mun faɗi wannan yafi shekara na kun manta kenan kun manta ko ba ku manta ba ba ku manta ba akan haka wanda yayi wannan me yasa yayi wannan son wa to ka gani in kai mishi fada ka zare mishi takobi a kan ya yi bid'a to me za ka ce mishi nan ba za ka gaishe shi ba to me sa ka ki shi nan kake ya zama abin kana allah allah ya shiga wuta هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش قوله fadarsa da ya yi attahiyatu lillahi ya'ani almulku lillah akwai almulk almilk almalakut ma huwa alfarq bayna almilk walmulk almilk an tamlika shay'an ma ka mallaki wani abu ko mai ko hulanka ko takalmi ko mene shine almilk almulk ka mallaki wanda ke mallakan wani abu shine almulk والملكوت الملكوت عالم الخفايا وكذلك نري إبراهيم بهك بني با أم فهمت يسو الملك الملك al-malakut al-mulku lillahi cikakken mulki duniya Allah ya baka kana mallaka riganka motarka gidanka komai komin kankanta abu kana mallaka ranar lahira Allah zai janye duk wannan mallaka ya ce limanil mulkul yau lillahi al-wahid al-qahhar an fahimta wa yuqalu al-baqa'u lillahi wanzuwa yuqalu hayyaka Allah ay abqaka Allah ana fahimta albanar al-hadith ana fahimta ko sai ai Hausa wa qad takunu at-tahiyyatu bi ma'ana as-salam قال القتيبي ابن قتيبة الدينوري عالم اللغة إنما التهيات لله على الجمع ليس أكت التهيات أكي جمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتهيات مختلفة سبب شاقبني سراكنا الدنيا ما سبلك الدنيا هو هذا عند أكي قيشيس ويقال لبعضهم أبيت اللعنة ويسجيس ونسكي ننزع قال أبيت اللعنة ولبعضهم أسلم وأنأم ولبعضهم عش ألف سنة وكاد ايش ايش كان يا جدادي كما يا سان هكا بزي فارو فقيل لنا قولوا سي اكتي من تو ان كنزوكو الامر النبي التحيات لله اي الالفاظ التي تدل على الملك duk kalmar da take da nuna cewa cikakken mulki da daraja da girma da mai Allah shi ya cancanta da wannan wa yukna biha anil mulki hiya lillahi قلت وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله لو ان سبب da suke bai kama bai dace a gaida Allah da su ba wa qila at-tahiyatu lillahi hiya asma'ullah sunan nakin Allah kenan ko assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al-hayyu al-qayyum al-ahadu as-samadu yuridu at-tahiyatu bi hadhihi al-asma' lillahi subhanahu wa ta'ala وقوله الصلوات لله ما معنى الصلوات أي الرحمة لله على العباد معنى جنك أن الله مدوكي سلي كم بايز قبائنسا فقوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة معناهما واحد أطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين وقيل الصلوات الأدعية لله سبحانه وتعالى وقوله الطيبات لله معناه الطيبات من الكلام دا لما زنتت كلام كلامي مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى كقوله والطيبات للطيبين كو يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال أنا كفيها قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد manzo Allah ya kasance yana sanar da mu yana karantar da mu yana ilmantar da mu tahiyya at-tashahhud kama yu'allimuna al-Qur'an kaman yadda yake zama da mu ya karantar da mu al-Qur'an wa kana yaqulu yace manzo Allah ya kasance yana fadar cewa at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتتهيوكم كنا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة قلت ما لن يتي قال أهل المعرفة بالحديث ما لمن دسكسن علم قال أهل المعرفة بالحديث shi malamin hadisi ne malaman cikin malaman hadisin ma akwai wanda suka kware akwai wanda suka fi kwarewa akwai wanda suka fi kwarewa to in matsala ta kai su ake tambaya ina ma'anar wannan ya za a yi da wannan ya za a yi da wannan amma kana zaune haka kawai ku tashi hadisin manzon Allah kowa ke shiga cikin hadisin manzon Allah ya samu albarka ba sai ka shiga da kyakkyawan niyya da ladabi da koya ka koyi yadda ake kai ladabi eh imam shafi'i da ya zauna wurin imam malik yana koyon ilimi da ya gama sai ce kai ina ma da duk lokacin da na ɗauka ina karatu ne ma malik ladabi nake koya saboda irin wannan ladubban in ba wajen imam malik ba za a same su duk inda za ka yi karatu ba za ka samu wannan ladabi ba to karatun babu ladabin shi yake cire albarkar fa abubuwa shi yake cirewa sa'an nan kuma karatu tuka kowa kai kanka ka sani karatu da ake zuwa a yi tsoro ba karatu da yawa ake yi ba amma saboda ladabi da girmama ilimin da girmama malamin sai ga mutum ba abin da ya karanta sai lahadari amma kawai su duk shi zai daura aure shi zai warware duk fatawa ta tashi shi ne abin da ya fada ya abin da ya kulla ya kullu saboda me yace wala wala tahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujal ba zai taba yadda yayi wannan malamin ya hadari ya fada haka duk abin da aka rinta ana tabbakawa da su sai ga wannan ladabin sai ga yasa Allah ya sa musu albarka ce ka an fahimta qala ahlul ma'rifati bil hadith shi babban malami ne cikin hadisi amma yace ahlul ma'rifati me kenan yayi ya tawabu ya nuna akwai manya kenan أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود سكتي حديث عبد الله بن مسعود شيني في إنجلتا واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس لزيادة التي فيها الشافعي في ذهب تهيا عبد الله بن عباس يتي سبونا كاري دكي تشكي وهو قوله المبارك التهيات المباركات ولموافقته القرآن وهو قوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبارك أنغنيكم أنا فهمتك هنكلي يا أخو يا أخو إيه وذهب مالك امام مالك امام دار الهجره shi kuma wanne ne ya zaba tahiyar sayyidina umar ila tashahhud umar bin al-khattab saboda me allamahu an-nas ala al-minbari yace mutane sun cika makil masallaci yana kan minbari ya karantar da su ba kuma wanda yace wani abu shi yasa ba karamar tahiyya bace wannan ba karamar mas'ala bace wajen wacce ce wannan tahiyya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu wal baqi kama fi fi riwayat ibn mas'ud ana dauka waru ya anil qasim ibn muhammad anna aisha kanat nana aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta kasance tana kanat taqulu idza tashahhadat in za ta yi tahiyya me take fada at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu az-zakiyatu lillahi أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم mukarata shi muwatta kun manta da kuma duk wanda ka ɗauka sai dai ka je ka tarar da nana aisha cikin aljanna ba dai ta zo ta ba dai ku shiga tare ba ko sai dai ka je ka tarar da ita ko eh واختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد ya kawo wata matsala kuma mai wahala malamai sun kari juna ilimi in kai sallah ka zauna tahiyyan wajiba ce kai tahiyyan ko ba wajiba ba ce ba in wajiba ce in kai sallah ba kai tahiyya ba ka sallame sallar ta ba ce in ba wajiba ba ce sallah ta yi an fahimta fazahaba qaumun ila wujubiha wa yasu malamai suka ce tahiyya wajiba ce walau tarakaha lam tasihha salatuhu mutu ya bar tahiyya sallar sa ta bace wata inganta ba ta yi ba yurwa zalika an umar an rawaito haka daga sayyidina Umar wa bihi qala al-Hasan Hasan al-Basri wa ilayhi dhahaba Malik wa Shafi'i mazhab Imam Malik da Imam Shafi'i wa qala az-Zuhri wa Qatada wa Hammad in taraka at-tashahhud hatta sarafa madat salatu Imam az-Zuhri shehu Imam Malik da shi da Qatada da Hammad wa in yayi sallah ya kai wajen tahiyya ya sallame bai sayya ba sallarsa ta yi وقال أحمد إمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة يتي إن لم يتشهد وسلم أجزأه يزوما زمن تهيا يسلم بيتهيا با صلى ستاي لأن سبب دمي يتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فمضى في صلاته manzo Allah ya tashi da ya raka'a ta biyu maimako ya zauna ya tahiya sai ya tashi bai tahiyan ba kuma sallar ta yi sallar ta yi ko ba ta yi ba eh ba tahiya ba ce ba ko ta farko ko ta biyu sunan da tahiya ba haka bane ba wa zahaba ashabur ra'ayi to al-ahnaf su kuma me suka ce suka ce ila anna al-qu'ud qadra at-tashahhud wajibun in ka zauna gwargwadon tahiya shine wajibi wa amma qira'atu fastihbabu zaman da zaka yi gwargwadon karanta tahiya shi wajibi ne dole ka zauna amma karanta tahiya mustahabbi ne in ka karanta ba ta yi makaranta ba sallah ta yi waru ya sa ibn al-musayyib idza rafa ra'sahu min akhir as-sajda in ya dago kansa da karshen ta sujadan da yayi faqad tammat salatu sallarsa ta cika wannan duk manya-manyan malamai ne da ba sa yadda a saba wa Allah ko a yi kusure ko a yi mummunan ladabi ba sa yadda to ga abin da suka fahimta ga mazhabin su ga inda suka tafi sai ka ce ƴan wata ne eh amin to abin da ake yi eh imam malik da zuhri yayi me ka gyara ko in ka ce malik imam malik ya saba malamin sa zai sa daure ka abada ko da wasa ko da wasa to amma kuma kowane ne kai in fahimci ka za in bar fahimta ta nan gida ta a a kan fahimtar da Allah zai dama ta ba abin da ka fahimta take aiki da shi shi ne za a kama ka amma abin da ba ka fahimta baya za ka yi karatu ana yi ne a gurguje almajiran da ke gaban kafa wallahi tallahi wani lokaci ba wai son ka suke ba suna goyon bayan ka suna in ka so ka yi tsalle ba ta lokacin kofi wallahi tallahi suna goyon bayan ka ne ba son ka suke ba me za su goyon bayan ka kana faɗa musu abin da suke so kana yi musu abin da suke Allahu akbar Allahu akbar sai kai ma gobe kana Allah Allah ka je makaranta ka samu wasu kalmomi ka bar da raddi ka yi raddi masu youtube masu facebook a za a samu aiwa ne ya yi rabi aiwa ne mun yi karatu nan wallahi tallahi ni ban san wannan ma ya ji ya yi wannan magana ba na zo ya karatu ai dr ahmad ya yi mishi rabi za gani ana hada to kaga ana hada ana hada fitina kenan haramun ne wallahi tallahi haramun ne babu wanda ake magana don shi ko dan menene dan gaskiya ake faɗa imamu malik ya saba mu zuhuri ai zai sa daure ka amma yana ganin ga abin da yake gani shine daidai a ce ya bar nashi bi na zuhuri kuma shi kuma wannan ba ba ba zai taba yiwuwa ba kai kadai za a tsayar da kai ranar lahira fa a tambaye ba haka bane ba to wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salati فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها malamai da yawa sun ce tahiyya ta farko ba shi ayin salatin annabi ba amma in kai tayi wa hiya mustahabbatun fi tashahhud al-akhir ghayr wajibat tahiyya ta karshe kuma mustahabbi ne ayi tahi ayi salatin annabi ba wajiba bace wa dhahaba ash-shafi'i wahdahu imam ash-shafi'i kadai ذهب إلى وجوبها في التشهد الأخير إمام الشافعي كيتي صلاة النبي واجبين واجبات أتكن تهيات كرشي شيني أكي مسوها واكي يا أهل بيت رسول الله يحبكم aka je aka je hace har aka zo aka ce yakfikumu anna man lam yusalli alaikum la salata lahu an fahimta فإن لم يصلي لم تصح صلاته وجه إمام الشافعي تهيا كرشي إن بكي صلاة النبي وصلى بتيبا أنجكم؟ yanzu sai ka ce imam shafi ya fi imam malik sun annabi a ya fi imam abu hanifa san annabi salatin annabi ya fahimta ce abinda aka fahimta ke nan kuma shi kansa ya san matsayin imam malik amma ga fahimta yadda abinda aka fahimta ke nan yadda matsalar take tafiya ke ca kake duk wanda kuke karantarwa da son wallahi ta almajiran da yawa ba son kaske ba suna goyon bayan ka ne suna mara maka baya ne saboda me kana faɗa musu abin da suke so kana yi musu abin da suke so ba duk gaskiya aka gani wallahi ba za zo ba zai tafiyansa wahtaja ashabu bi qawli Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه الله يا أمرني أيما منذ الله صلاة والأمر للوجوب أمرنيكما واجب فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة حتى تكون فرضا لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا yace shi sa aka sarrafa wannan salati zuwa cikin sallah ne zai zama farilla don da an sarrafa wannan magana zuwa wani sallah waje ba cikin sallah ba tun nadban mustahabbi ne iz la khilafa annaha ghayru wajibatin fi ghayri salati fa dalla ala wujubiha fi salati wa qawluhu fi hadith ibn mas'ud lam thumma yataghayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi bayan ya idar da tahiya sai ya yi addu'a bayan idar da tahiya ce sa'an nan iya roƙi Allah duk abin da yake so ko al'amarin duniya ko lahira cikin sallah kafin ka sallame an fahimta fi dalilun ala annahu ya tahayyaru ma sha'a min al'azkari walahu an yad'uwa wa yas'al ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه أبن بالي في أجكي ويحتج به من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد الفراغ من التشهد ولو كانت واجبة لم يخيره فيها لوكس ياسكا lokaci ya cika ne ko an kai inda ba ka so ne lokaci ya cika to shi ke na akwai wanda suke tawowa daga nesa ko sai a kiyaye haƙƙe su ke ko a wannan magana tana ban mamaki ko eh amma ba san wannan ba da ai kabbara Allah shi ke na ya ji daɗi ya kumbura kenan aka kasa fahimtar komai har yanzu Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum